بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين دعوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a darasinmu na umdatul fiqhi na al-muwaffaq ibnu qudama al-maqdisi Allah ya masa rahama a darasi na 155 ko a yau 27 ga watan rabi'u nisani shekara 1442 bayan hijira wanda ya dace da goma sha hudu ga watan ko sha uku ne sha uku da ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya daga nan masallacin anas bin malik a gwallaga a birnin bauchi muke gabatar da wannan darasi tare da fatan allah ubangiji ya ba mu damar karantawa daidai mu fahimta kuma mu yi aiki da shi abinda za mu karanta a yau bayani ne dangane da hukunce-hukuncen rantsuwa wannan babi kitabul aiman yana da alaka da babin da muka karanta jiya na annudur ko annazar wato bakance dukansu biyun sun yi tarayya wajen kasancewarsu alkawari ne tsakanin bawa da ubangiji shi wancan mutum ya ɗauki alkawari wa ubangiji ne rantsuwa kuma mutum ya yi alkawari a karan kansa ko tsakaninsa da wani cewa zai yi ko ba zai yi ba ko haka ne ko ba haka ba amma ya sa Allah a tsakani cewa ko dai Allah ya zama shaida cewa da gaske yake yi ko kuma wato Allah ya zama shine abin da zai karfafa zancensa cewa wannan abin da ya faɗa haka ne za a yi ko ba za a yi ba to kaga sanya Allah a ciki shi yasa ya zama suna da alaka don haka wannan babi babi ne mai muhimmanci kwarai da gaske tunda dukkanmu muna rantse-rantse wannan rantsuwa kuma yakan zama ko akan daidai ko ba akan daidai ba bayanan da za mu je a yau zai fayyace mana wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba allah ubangiji ya mana muwafaka bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله كتاب الأيمان ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها كقوله في أرض حديثه لا والله وبلا والله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم, لم يلزمه أكثر من كفارة وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك باب جامع الأيمان ويرجع فيها إلى النية إلى النية فيما يحتمله اللفظ فإن حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغذى يريد غذاء بعينه اختصت يمينه به وإن حلف لا يشرب له ماء لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منا وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث وإن حلف لا يقضينه حقه غدا يريد ألا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث وإن حلف لا يبيع ثوبا إلا بمئة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن ينقصه إذا أراد أن لا ينقصه عن مئة وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزويج يغيظها به وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لن يبر وإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتناول يمينه سورة البيع وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية, وال... كالراوية والضعينة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير وإن حلف لا يشم, لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي وإن حلف لا يأكل شواء لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم المشوي دون غيره وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخوله بدخولها كيفما كان وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس وكل حيوان وبيضه والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من ماء وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنف وإن أقام للنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنف
bismillahir rahmanir rahim malam yace kitabul aiman wato bayani ne na hukunce-hukunce da suke da alaka da rantse-rantse malam ya ce kitab shine kuwa albayanu shamil lil ahkami alfiqhiyyati wa masailiha almukawwanati min abwabin wa fusulin wa masail malam ya ce zai yi bayani dangane da hukunce-hukunce na rantse-rantse ya ce al'ayyaman al'ayman jam'i ne na al'yamin al'yamin shine rantsuwa al'ayman shine rantse-rantse to malam ya ce wa man halafa Allah ya fa'ala shay'an duk wanda ya rantse akan ba zai aikata wani abu ba fa fa'alahu sai ya aikata aw la yaf'alannahu fi waqtin ko ya rantse cewa zai aikata shi a lokaci kaza fa lam yaf'alhu fihi sai bai aikata a lokacin ba ko kuma bai aikatan ba gaba daya fa alaihi kafaratu yamin to wannan kafarar rantsuwa ta kama shi illa an ya kula insha Allah sai dai idan ya haɗa rantsuwansa tare da cewa insha Allah muttasilan bi yaminihi amma ya zama insha Allahu nasa haɗe yake da lokacin da ya rantsuwar ya haɗa tare to wannan kan babu kafara a kansa au ya fa'alahu mukrahan ko kuma ya zama ya rantse akan ba zai yi ba amma sai aka tilasta shi ya yi ba da son ransa ba au nasiyar ko kuma ya manta ya yi bayan ya rantse fala kafarata alai wannan babu kafara a kansa wala kafarata fil halafi ala madin babu kafara kuma akan rantsuwar da mutum ya yi dangane da abin da ya riga ya faru a baya sawa'un ta'ammad al-kadhib duk ɗaya ne ko ƙarya mutum ya yi cewa ba a yi ba ko an yi au zannahu kama halafa falam yakun ko kuma mutum ya yi tsammani cewa wannan abin kaza ne ya rantse a kai sai zama ashe ba haka aka yi ba wala fil yaminil jariyati ala lisanihi haka kuma babu kaffara dangane da rantsuwar da ta saba gudana a bakunan mutane min ghairi qasdin ilaiha ba tare da an nufaci yin rantsuwar ba ka kaulihi fi ardi hadithihi kamar yadda mutum zai faɗa a lokacin da yake bayar da labari sai ce la wallahi ya ce a'a wallahi ba haka bane bala wallahi eh wallahi haka ne irin wannan yawan yadda bakin mutum ya saba da yawan faɗa rantsuwa alhali a ransa bai kudurta rantsuwar ba kawai dai harshensa ne yake faɗa bi kaulillahi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ne ya ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum Allah baya kama ku dangane da yasassun zantuttuka da kuka rika yi a cikin rantsiran ku wala tajibul kafaratu illa fil yamini billahi ta'ala kafara ba ta wajaba akan mutum sai dai idan mutum ya saba rantsuwa wadda wannan rantsuwar da sunan Allah ne ya rantse a wismin min asma'ihi ya rantse ne da Allah ko ya rantse da wani cikin sunayen Allah au sifatin min sifati zatihi ko kuma siffo wata siffa ya rantse da ita daga cikin siffofin zatin Allah ka ilmihi kamar mutum ya ce na rantse da ilimin Allah wa izzatihi na rantse da wato ɗaukakar Ubangiji wa kudratihi wato na rantse da buwayar ubangiji wa kudratihi na rantse da ikon ubangiji wa azamatihi na rantse da girman Allah wa ahdihi na rantse da alkawarin Allah wa misaqihi na rantse da alkawarin Allah ba shi bane duka da wa amanatihi na rantse da amanar Allah illa fi nazari alladhi yaqsudu bihi al-yamina sai dai a cikin rantsuwar da mutum ya yi wanda yana nufin illafin nazar sai dai a cikin bakance wanda mutum ya yi a kan yana nufin rantsuwa ne fa inna kafaratuhu kafaratu yamin to wannan duka kafararsa ita ce kafara irin ta rantsuwa walau halafa bi hada kullihi inda mutum zai rantse da dukkan waɗannan siffofin da aka faɗan ya haɗa su duka na rantse da sunan Allah na rantse da girman Allah na rantse da darajar Allah na duk ya haɗa su a wuri guda wal qur'ani jami'ihi mutum ya ce na rantse da alqur'ani ba wai ya ɗauki wata sura ba ko wata aya fa hanifa sai mutum ya warware rantsuwar da yayin ya aikata abin da ya ce ba zai aikata ba ko kuma ya ƙi aikata abin da ya ce zai aikata au karrara yamina ala shai ko kuma mutum ya maimaita rantsuwarsa akan abu guda ɗaya wannan abun wahid kamlar takfir kafin ya yi kafara au halafa ala ashiya a biyaminin wahida ko kuma mutum ya yi rantsuwa akan abubuwa daban-daban amma da rantsuwa guda ɗaya lam yalzamhu aktsaru min kafara wannan babu komi a kansa sai ka fara ɗaya kaɗai wa in halafa aimanan ala ashiya amma idan mutum ya yi rantsuwa daban-daban akan abubuwa daban-daban fa alaihi li kulli yaminin kafaratuha to wannan kan akwai kafara akan kowace rantsuwa daban tunda kowane abin da ya rantse masa akai shi ma daban ne wa man ta'awwala fi yaminihi falahu ta'wiluhu duk wanda ya yi tawili a cikin rantsuwarsa ya ce rantsuwarsa yana nufin abu kaza ne ko da ba abu kazan kuka ji ba a bakinsa to wannan tawilin nasa za a karba illa an ya kuna zaliman sai dai in zalunci ne yake so ya yi da wannan rantsuwar yake so ya ɓoye wata gaskiyar fala yanfa'uhu ta'wiluhu to wannan kan tawilinsa ba zai masa amfani ba da kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibu rantsuwarka ta tabbata akan abinda wanda ka masa rantsuwar zai ɗauka akan haka ne to bari mu bayanin wannan kafin mu je babi na gaba ko wannan dai shine na farko daga cikin bayanan da malam ya yi akan rantsuwa kamar ya fara bude bayani ne akan hukunce-hukuncen rantsuwa kafin daga bayan an je can gaba kuma ya ƙara nitsawa da mu a cikin bayani abin da ake nufi da al'aiman wato rantse-rantse ko kuma al-yamin rantsuwa da ake nufi shine alhalafu ko kuma alkasam duk ɗaya ne duk ma'anan su ɗaya ne duk sunaye ne na rantsuwa abin da ake nufi da shi a nan a fikihu shine taukidu shai'i bi zikiri ismin aw sifatin lillahi azza wa jal shine mutum ya ƙarfafa maganarsa dangane da wani abun da ke magana a kai ɗin amma ya ambaci sunan Allah ko siffar Allah a wajen ƙarfafa zancen amma kuma ya zama musaddarun bi harfin min hurufil kasam mutum ya zama ya buɗe maganar da wata da wani harafin da ake amfani da shi wajen nuna rantsuwa ana amfani da harufa na ba'un billahi ana amfani da rantsuwa da harafin wawun na wallahi ana amfani da harafin ta'un na tallahi waɗannan su ne harufan da ake amfani da su wallahi shine wanda ya fi yawa sannan sai tallahi ko kuma billahi sannan sai tallahi dukansu harufa ne da ake yin rantsuwa da su to duk wanda ya yi amfani da wannan harafin a larabci ko kuma ya amfani da harafi ko kalmar da a yarensu ake rantsuwa da shi ba dole sai mutum ya rantsa ya ce wallahi ba in ya faɗi fassararta da yarensu shi ma zama rantsuwa kuna fahimta na rantse da Allah ma'anarsa shine mene shine wallahi ai na rantse da ubangiji shi ma rantsuwa ce abinda malamai suka ce shine in mutum ya ce uqsimu na rantse amma bai ce da Allah ba shi ya zama wanda muke magana akai anan na rantse sai ya shiru ko na rantse maka ka rantse dawa to waɗansu malamai suka ce za a yi amfani da al'urfu shar'i cewa da Allah kaɗai ake rantsuwa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut dama da Allah ake rantsuwa don haka kawai in ka ce ka rantse to da Allah ka rantse an gane ko ha kuma wasu suka ce to in baka ce na rantse ba amma in ka ce Allah din kamar ka ce Allah kuwa ai ana haka ko baka ce na rantse ba sai ce ha ba sai ka ce Allah shin wannan tarifi da muka faɗa na cewa ya zama musaddarun bi harfin min hurufil qasam kuma ya zama taukidu shay'i bi zikiri ismin min asma'illahi ta'ala aw sifatin min sifatihi nan baka yi ɗaya baka yi ɗaya to sai suka ce nan duka yana komawa ne ga abinda mutum ya kudurta a ransa tunda Allah ya ce walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman a cikin zuciyarka da kace Allah kana nufin ka rantse ne to ya zama rantsuwa ko da baka faɗa ba a cikin zuciyarka da kace na rantse kana nufin rantsuwa da Allah shikenan amma in ya zama ba haka ba to ya zama lagau an gane wannan rantsuwa asalinta wato abu ne wanda wani lokaci yana da kyau wani lokaci baya da kyau duk da cewa ba a son yawan yin ta amma wani lokaci takan zama tana da kyau kuma ba aibi bane yin rantsuwa don manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana rantsewa wani lokaci ma Allah ne zai ce masa sai ka rantse har sau uku Allah yana ce masa ya rantse a cikin alkur'ani amma dukansu akan magana ce ta tabbatar da aƙida za'amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi Allah ce ka ce musu na rantse da ubangiji na sai an yi tashin kiyama da kuma wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqq to nan kaga Allah ne ya ce masa ka rantse to wannan ya nuna cewa rantsuwa Allah ya yarda da ita shi yasa har ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya rantsi sannan kuma rantsuwa asalin ta mubah ne ba za ka ce makaruhi bane yin rantsuwa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ta yin makaruhi ba wani lokaci kuma annabi yakan yi rantsuwa sosai akan abu ɗaya ma sai ta maimaitawa ko ya faɗa akan zai yi ko ya faɗa akan ba zai yi ba ko ya faɗa akan khabar ko ya faɗa akan insha khabar shine dangane da labari wanda in mutum ya yi ƙarya a irin wannan shine ake ce alyaminul ghamus kamar yadda za mu ji a gaba in kuma akan abin da za a yi a gaba ne to shine in mutum ya yi daidai ko mutum bai yi daidai ba duwana ana kiransa alyaminul munaqada to annabi sallallahu alaihi wasallam duka yana yin kashi biyu ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min suka ce ya shiga uku wa kenan sai ce malla ya manu jaruhu bawa'iqa kaga wannan rantsuwa yi akan khabar ya ce wallahi bai da imani duk wanda makwabcinsa bai amintu ba daga sharrinsa sannan kan yi rantsuwa akan zan yi abu kaza ya tabbatar da dalili da bukatar rantsuwan yakan yi ya ce wallahi la afzuwanna quraishan wallahi sai na kai hari wa ƙuraisha wannan aka jima ya sake ce wallahi sai na kai hari wa ƙuraisha wannan har sau uku kaga nan akan abin da za a yi gaba ne wannan duka ya halatta idan akwai bukata kuma ka tabbatar da abin da kake yi gaskiya ne an fahimta ko sannan kuma wato idan babu bukata to gaskiya ba a so mutum ya rika yawan rantsuwa musamman rantsuwar da take tabbatar da abin da in baka tabbatar da abin da zaka faɗa gaskiya ba ce karka rantse kuma kar harshen ka ya saba da zaka iya rantsewa sai daga baya a ce har ka rantse ai a ban rantse ba kaga ya nuna cewa zaka iya rantsuwa kan ƙarya kenan tun da ka janye mewa baka yadda ba to karka rika yi sai abin da ka tabbatar da gaskiyarsa shi yasa Allah ya ce wahfazu aymanakum ku rika kiyaye rantsuwarku don haka kar bakin ka ya faɗi sunan Allah wajen rantsuwa sai in ka tabbatar da abin da zaka faɗa gaskiya ne ana ganewa rantsuwa wani lokaci takan zama dole ma kamar abin da haƙƙi ba zai fita ba dole sai da shi to wannan sai ka yi rantsuwa saboda ka tabbatar da wannan haƙƙin ko kuma kare wani mummunan abu mace ce mijinta ya zo zai yi li'ani sai ya rantse akan cewa ta yi zina ita kuma ta tabbatar ba ta yi ba nan wajibi ne ta rantse don kar ta bari a kashe ta a abin da ba ta da haƙƙi ba za ta ce ita ba za ta rantse ba ana fahimta wani haƙƙi zai fita na wani wanda ya zama dole ka taimake shi sai aka ce sai ka rantse cewa nasa ne sai kuma ka san nasa ne sai ka rantse wani lokaci kuma yakan zo mustahabbi kamar rantsuwar da za ka yi saboda tabbatar da wata gaskiya da za ka yi taimako a kanta ko kuma za ka faɗo wani abu na addini da in baka rantsewa ba za a yadda ba to sai ka rantse saboda ka samu ka yi amfani wa addini ko ka yi amfani wa wani wani lokaci kuma rantsuwa takan zama makaruhi bai kamata ba kamar rantsuwan da za ka yi akan sai da wani abu ɗan kasuwa wallahi ni ma naira goma na saya wallahi ni ma na wannan wallahi wallahi akan sai da abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba wai haramun bane sai dai in wanda zai yi akan ƙarya amma kwata kwata a cikin harkar ciniki in mutum zai saya ya saya in ba zai saya ba ya bari amma kar ka rantse masa ana fahimta ha kuma takan zama haramun shine ka tabbatar akan ƙarya ne zaka rantse wannan shine al-yaminul ghamus shi yasa rantsuwa ta kasu kashi uku ne akwai rantsuwar da ake ce mata al-yaminul munaqada akwai rantsuwar da ake ce yaminul laghaw akwai rantsuwar da ake ce al-yaminul ghamus rantsuwar da ake ce da ita al-yaminul munaqada ita ce rantsuwar da mutum ya kudurci aniyar fadarta kuma ya tabbatar da gaskiyar abin da yake faɗa. ya tabbatar gaskiya ce akan zai yi ko ba zai yi ba kuma ya san zai iya yi din ko zai iya bari to sai ya rantse kuma har cikin zuciyarsa wannan shine al-yaminul munaqada ana fahimta wallahi zan je wuri kaza wallahi yau ba zan fita ba wallahi ba zan ce da wani komi ba wallahi na yafe ba zan karba ba wallahi na fasa shari'a da wane wannan duk ai kana rantsewa akan abin da zai zo a gaba ne in har cikin zuciyarka kake faɗa shine al-yaminul munaqada dole ka cika wannan rantsuwar ana fahimta ko kashi da biyu shine al-yaminul laghaw shine rantsuwa yasashiya wanda baka kudurta ta a cikin zuciyarka ba shine wanda Allah ya ce la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum amma waccan ta farko ta al-yaminul munaqada shine walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman Allah zai kama ku akan abin da kuka kudurta kuka karfafa aniyarta a cikin zuciyarku wannan rantsuwar ta yaminul lahu ita ce wanda nana Aisha take cewa wanda mutum a cikin magana wallahi jiya an yi kaza ai wallahi wane wane baya nan ai wane baya son zaman gida wane wallahi irin wannan maganganun yawanci da mutane ke sabawa a bakin su shi bai ma sai yana rantsuwar ba ko kuma yayi rantsuwar ya sai yana amma ba har cikin zuciyarsa ba to wannan shine yaminul lagu wannan a kansa babu kafara a wancan na gaban na farko da muka faɗa shine wanda akwai kafara a kai an gane rantsuwa ta uku ta ƙarshe ita ce yaminul gamus ita ce mafi munin ita ce rantsuwa akan ƙarya an kira ta alghamus yana taghmisu sahibaha fil ismi wa fil nar saboda tana sa mutum ta nutsar da shi a cikin laifi kuma ta dulmuya shi a cikin wuta wannan rantsuwar kuwa ita ce ta yawa yanzu a zamanin mu ita tana faruwa ne akan abin da ya wuce ka faɗa ƙarya ne ka san ba a yi ba ka ce an yi kuma ka rantse ka faɗa cewa wato ba a yi ba kuma ka san an yi karantsi akan kai ka yi ko wani ya yi kai kuma ka ce ba ka yi ba kowa ne bai yi kaza ba kuma karantsi kowa ne ya yi kaza alhali ka san bai yi ba ko kai ka yi kaza alhali ka san ba ka yi ba wannan shine al-yaminul ghamus wanda ya fi komi muni a cikinsa shine rantsuwar da mutum zai yi wanda zai sa a yi zalunci a kwaci haƙƙin wani a ba wani ko shi ya samu cin wata dukiya ko wani haƙƙi na wani a kan ƙarya ko mutum ya yi abin da zai taɓa mutuncin wani ko sanadiyarsa a taɓa dukiyar wani ko jinin wani wannan shine ake ce al-yaminul ghamus ina yi mana nasiha ɗan uwana wallahi in kana so ka rabi da duniya lafiya kuma kana so ka ga sauƙin al'amarin Allah a kanka da harkokinka na yau da kullum da iyalinka da dukiyarka karka yi rantsuwa a kan ƙarya duk yadda aka yi karka rantse a kan ƙarya akan al'amarin da zai kawo maka amfani ko zai kawo wa wani in dai ka san ƙarya ce ka yi ƙaryar ka zalla ka samu zunubin ƙarya ya fi maka sauƙi akan ka samu zunubin ƙarya da rantsuwa akan ƙaryar ga abin da manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn amr ibn al-as ya faɗa kamar da imam bukhari ya ruwaito cewa wani ɗan ƙauye ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mal kaba'ir menene miyagun laifuffuka ne a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa al-ishraku billah shirka da Allah wannan mutumin ƙauye ya ce summa maza bayan shirka sai me annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce uququl walidain saba wa iyaye shiga rigima da iyayenka wannan mutum ya ce naji sai me sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi al-yaminul gamus rantsuwa akan ƙarya sai wannan mutum ya ce masa wamal yaminul gamus wata rantsuwa ce kake nufi al-yaminul gamus sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alladhi yaqtati'u ma lamri'in muslimin huwa fi kadhib duk wanda zai yi rantsuwa ta ƙarya domin ya ci kuɗin wani musulmi ko ya halattar da dukiyar wani wadda take haramun a kansa ya yi rantsuwa a kan wannan shi yasa wani bawan Allah da aka zo za a rantsar da shi zai karbi wani matsayi na gwamnati ya ce wallahi shi ba zai rantsi ba shi ne zai gaskiya zai iya gwargwadonsa amma shi ba zai rantsi ba shi in za a sauke shi akan mukamin don bai rantsi ba amma shi ba zai rantsi ba sau da ya san in an je za a yi na kuskure za a kuma yi na ganganci ka gara gara masa wannan ma akan wanda ba abin da ya dame shi ƙur'ani ma zai rataya a kafaɗarsa kuma wallahi ya fi kowa sani min samimi kalbihi cewa ba gaskiyar zai yi ba kuma ya rantse cewa zai yi gaskiya wallahi jama'a yana daga cikin abin da yake kawo rashin albarka a ƙasar mu ke sa ni inda shawara ta za a bi a daina wannan rantsuwar saboda bata sa ba kuma bata hana ba to kwata kwata kawai a goge ta ma daga dokokinmu kwata kwata duk wanda zai ɗauki matsayi ya ɗauka kawai ce zai bauta wa ƙasa amma wani mutum ya rantse da littafin da ya fi darajantawa shi kansa yana nuna cewa mutane su ɗauka ƙur'ani ma ga shi wani ya rantse da ƙur'ani kuma ya yi ta abinsa ba abin da ya same shi ba abin da ya same shi shi zai sa na ƙasa su ma su yi abin da suke so su yi wasa da alƙur'ani saboda sun ga ana ta rantsuwa da ƙur'ani kuma ba abin da ya samu mutane kuma yana ɗaya daga cikin musibun da ke samun mu a ƙasan nan bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na rashin albarka da talauci da wahala da muke sha shine rantsuwa da ake yi akan ƙarya kuma ba a cikawa hadisi ya tabbata kamar da albani ya inganta a cikin silsilatul ahadisi sahiha riwayar abu huraira Allah ya ƙara yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a'jala ta'ati thawaban silatul rahim abin da yafi komi gaggawar samun lada a wurin Allah ayi saurin maka sakayya akai ta alkhairi shine sada zumunci wa inna ahlal baiti la yakununa fujjaran ana iya samun mutanen wani gida mutanen banza ne ba mutanen kirki ba suna aikata laifuka fatanmu amwaluhum amma sai dukiyarsu ta rinka haɓaka wa yaksuru adaduhum kuma samu albarkar 'ya'ya su samu lafiya idan wasalu arhamahum idan suna sada zumunci a tsakaninsu wa inna a'jalal ma'siyati uqubatan amma yana daga cikin mafi gaggawar yin uquba wa mutane cikin laifuffuka kaga tun daga duniya an ladabtar da mutum albagayu shine keta da mugunta ta'addanci kisa shine albagayu wal khiyana da ha'inci a baka amana ka ci amanar واليمين الغموس da kuma rantsuwa ta al-yaminul ghamus yuzhibul mal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan abubuwa da kaji an faɗa guda uku da albagayu keta da danniya da mugunta wanda za ta iya taba dukiya ko ta taba jini wal khiyana da ha'intar amana wal yaminul gamus da rantsuwa ta ƙarya wanne ne a ciki ba ma yi duka waɗannan guda uku kowane ɗaya daga cikinsu yuzhibul mal yana tafiyar da dukiya ko ya tafiyar da albarkarta ga ta nan sai a lambobi da suna amma duk ba a gani a ce an yi baje ɗin tiriliyon kaza amma ba ga ko naira ɗaya ba wa yusqilu fil rahim ko wa yusqilu fil rahim kuma yana sa wato mahaifa ta yi nauyi ta yadda za a rasa albarka a haifa ya mutu ko kuma ma a ta neman zuriyar a rasa sannan wa ya zaru diyara balakiya kuma yakan sa gidaje su wofinta su zama babu dukiya babu arziki shine ya zaru diyara afkal ya sa gidaje da yawa su zama suna cikin talauci da kakanikai wannan ne wanda ba ma ciki wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan akan sakamakon rantse-rantse irin na ƙarya Allah ya samu dace to a cikin nan malam ya ce mana duk wanda ya rantse akan ba zai aikata abu ba sai ya aikata kafara ta hau kansa haka kuma duk wanda ya rantse akan ba zai aikata ba akan zai aikata kai sai bai aikata ba shi ma kafara ta hau kansa an fahimci wannan matsalar matsala ta gaba malam ya ce illa an ya kula insha Allah shine al-istisna'u fil yamin mutum ya rantsuwa amma ya ce insha Allah to duk wanda ya rantse ya ce insha Allah to koda ya koda ya karya rantsuwar ba kafara a kansa an fahimci wannan amma ya zama muttasilatan bi yaminihi ya zama wato wannan istisna'in yana ce wallahi to sai ce insha Allah amma sai da ya faɗa sai daga baya sai ya tuna ya ce insha Allah a wannan ba zai yi ba an gane ko kaga inda aka ne wanda aka ce mishi dole ya rantse sai ya rataye qur'ani kafin ya karɓi kujera sai ce wallahi insha Allah na rantse da Allah na rantse da wannan alqur'ani insha Allah shi ya ƙara insha Allah saboda ai baka san me zai faru ba amma an ɗauke wa mutum kafara a wuraren da malam ya faɗa na farko in ya ce insha Allah ba kafara ko da ya karya na biyu ya ce ba zai yi ba sai aka sa shi dole ya yi ko ya ce zai yi sai aka hana shi yi kun ga wannan mukrahan ne to wannan ma ba kafara a kansa don ba shi yayi da kansa ba ha kuma mutum ya ce ba zai yi ba sai ya manta kasan dan adam wannan waɗansu malamai sun ce dole sai ya yi kafara amma abin da ya fi rinjaye shine Allah maɗaukin sarki baya kama mutum akan kuskure Allah baya kama mutum akan abin da aka tilasta shi rabbana la tu'akhidna in nasina kuma Allah ce karfa altu matsala ta gaba ita ce babu kafara akan al-yaminul ghamus wanda muka faɗa shine alama din abin da ya riga ya wuce duk abin da zaka faɗa na baya ko gaskiya ka faɗa ya zama ba haka ba ko ƙarya ka faɗa ko wane ne man babu dai kafara akan abin da ya shafi wanda ya wuce an gane ko imamu shafi'i shine wanda ya ce akwai kafara a kai amma zancen da ya fi rinjaye shine babu kafara a kai saboda ita kafara an aka yi ta tana ɗauke maka laifin ne alaminul gamus kuma ko ka yi wani kafara ba zai ba sai dai ka zauna kai ta tuba kuma ka gyara haka kuma babu kafara akan yaminul lagaw wanda muka yi bayani shine mutum ya rantse amma a ransa bai yi niyyar ya rantsen ba ko kuma baya nufin abinda harshensa ya faɗa na rantsuwar ai galibin mutane muna irin wannan to wannan babu kafara a kai malam ya ce matsala ta gaba ita ce da me ake rantsewa kafar azumin da rantsuwar da muke magana a nan ita ce rantsuwar da shari'a ta yarda da ita wanda aka rantse da sunan Allah ko aka rantse da siffar Allah sunan Allah ya hada da kace na rantse da ar-rahmanu na rantse da ar-rahimu na rantse da al-quddusu duk wani daga cikin sunayen Allah in ka faɗa ya zama rantsuwa da Allah ba kuma da wata siffa daga cikin siffofin Allah na rantse da girman Allah na rantse da darajar Allah na rantse da ilimin Allah na rantse da rayuwar Allah wannan dukansu ya halatta an fahimta kuma in kai rantsuwa da su sun tabbata haka rantsuwa da alqur'ani alqur'ani siffar Allah ce a tunda maganar Allah ce don haka kace na rantse da alqur'ani yayi ko kace na rantse da suratu kaza na rantse da yasin na rantse da ɗahe ko ka ce ɗahe ko ka ce ɗaha ai duk ɗaya ne saboda haka in kai irin wannan rantsuwar ta zama rantsuwa kuma wanda shari'a take ɗaukanta a matsayin rantsuwa to sannan sai malam ya yi bayani akan wata matsala mai kyau ita ce idan mutum ya maimaita rantsuwa akan abu ɗaya kun gane? a lokaci ɗaya ka ce wallahi sai na da ke ka an ji babai ka sake ce wallahi sai na da ke ka wallahi sai na da ke ka sau nawa ka rantse sau uku kuma ka zo baka da ke shi ba sai uwarsa ta ce za ka da ke shi karka yadda ka da ke shi ka da ke shi za mu saba da kai sai ka ce to na fasa to da ka fasa rantsuwa nawa ka yi ka fara nawa za ka yi ɗaya saboda me saboda akan abu ɗaya ne kun gane wannan malam ya ce idan kuma mutum ya rantse sau ɗaya a kan abubuwa sama da ɗaya an gane ko shi ma kafara ɗaya ce mutum ya ce mutum ya ce wallahi ba zan ci abincinki ba wallahi ba zan miki magana ba wallahi ba zan barki ki je unguwa ba wallahi zan miki kishiya abin ya mata yawa a'a rantsuwar da ya ce wallahi zan miki kishiya kuma ba za ki je unguwa ba kuma ba ran sake sayo nama a gidan nan ba kuma irin waɗannan abubuwa sai mutum ya tara su amma a rantsuwa ɗaya ana fahimta shi ma da ya zo sai ya mata magana daga baya suka zazanta kuma sai ya sai nama sai ya yi wane ne kuma ya zo bai mata kishiyar ba waɗannan abubuwan dukan an tara su tun da rantsuwa kwaya nawa ya yi ɗaya akan abubuwa da yawa to da rantsuwar za a kirga don haka shi ma kafara ɗaya ce kun ji wannan wannan duk muna faɗan inda ake kafara ɗaya shine a yi rantsuwa da yawa akan abu ɗaya kafara nawa ɗaya ha kuma a yi rantsuwa ɗaya a kan abu da yawa nan ma ka fara nawa ɗaya kuna gane ba amma idan mutum ya yi rantsuwa da yawa a kan abu da yawa to kowace rantsuwa tana zaman kanta kamar da ɗazu na ce wallahi ba zan ci abincinki ba daga ba ce wallahi ba zan miki magana ba to kowane ɗaya na zaman kansa ne saboda rantsuwa daban-daban akan me abubuwa daban-daban amma inda rantsuwar ɗaya ce abin daban-daban to da rantsuwar za mu ɗauka ana fahimta sannan sai malai magana akan ta'wilul qasam shine mutum yayi yayi tawili wa rantsuwarsa ka rantse akan wani abu amma zuciyarka kuma tana nufin ba abin da wannan din ya ji ba to wannan malamai suka ce yayi shine kamar rantsuwar da ake a wajen tauriya malai ce sai dai in na zalunci na zalunci kan manzon Allah sallallahu ya ce yaminuka alama yusaddiquka bihi sahibuka ka zo kai rantsuwa na tauriya domin ka sayar da kaya da tsada alhali ƙarya kake yi kuma don kai zalunci ne ko kuma koda gaskiya kake yi amma zai sa kai ka danne wani akan wani abu ta wannan bai halatta ba shine ba a koyewa sai dai niyyarka da abin da ka furta duka su zama iri ɗaya ana ganewa ko to yaya za a yi niyya ta bambanta da abin da ka faɗa an gane ko kuma abin da ka faɗa wato ya zama ya yi daidai da niyyarka shine abin da babin gaba ya faɗa mana babu jami'il aiman shi kuma shine yadda yanzu ku ji wato babi ne wanda ya tattara abubuwa na rantse-rantse wanda za su mana bayani akan wannan niyya din da yadda take kusan duk wannan babin akai ne malai ce wa yarji'u fiha ila niyyati fima yahtamiluhu lafzu akan duk wata harka ta rantsuwa ana la'akari da niyyar mutum ne amma bisa la'akari da abin da lafazin da mutum ya faɗa zai iya ɗaukawa in dai zai iya ɗaukawa to sai a ce an yarda da niyyar fa idza halafa la yukallimu rajulan idan mutum ya rantse cewa ba zai yi magana wa wani mutum ba yuridu wahidan bi ainihi amma shi yana nufin wani mutum ne daban amma bai faɗa ba yana nufin wane ne yake nufi to in ya gaya muku daga baya sai ku ce eh kun yarda kuna ganewa mutum ya ce wallahi ba zan yi magana da mutum ba can sai ga kayi magana da wani aka ce ya ce a'a da na ce mutum ai wane ne muke rigima da shi shi nake nufi zai iya ɗauka haka zai iya ɗauka to sai a yarda kuna fahimta wallahi sai in daki mutum ana ganewa ta ga wani mutum ya zo wallahi sai na daki mutum ai ana irin wannan ko ta ga wani ya zo ko baka dake shi ba ko kun tafa ya baka dake shi ba ba shi nake nufi ba ai wane ne za iya zai iya yiwa haka zai iya yiwa to sai a gaskata shi shine abin da ake nufi aula ya tagazza yuridu ghaza'an bi ainihi ko yace wallahi ba zan ci ba sai daga baya sai ya ce ai abin da yake nufi abu kaza ne ba zai cin ba ikhtassat yaminuhu bihi to rantsuwarsa ta shafi wannan abun kaɗai sai a gaskata shi saboda abin da ya faɗan wannan fasarar da ya yi ba za ta ƙaryata abin da ya faɗa ba za a iya haɗa su ko kuma dama rantsuwar tasa tana bukatar bayani inda ce ba zan yi magana da wane ba kuma kun gane wane ko nuna wani kaga ba zai ce wane nake nufi ba amma ya ce ba zan yi magana da wani ba a ba zan yi magana da mutum ba sai zai ce wane yake nufi nan za a iya karba wa in halafa la yashrabu lahu al-ma'a min al-atash idan mutum ya rantse ya ce wallahi ba zai sha mun ruwa na ba da kishin ruwansa ko ba zan sha masa ruwansa ba duk kishin ruwa yuridu qat'a minnatihi yana nufi ya yanke duk wata duk wani alherin wancan baya bukata bi kulli ma fi to hanasa bi kulli ma fihi minna to zai zama ya karya rantsuwarsa da duk abin da zai zama wato karbar alfarma ne abin da yake nufi shine sai kuka yi rigima da wane ai ka san mutane suna da irin wannan sun yi rigima sai ce wallahi ba zan sake karban kayan wane ba ba zan sake cin abincin gidansa ba ba zan sake kaza ba don ya zama yana mun gadara akan akan abu kazansa ne irin wannan sai mutum ya faɗa to a yaren larabci a al'adarsu ana amfani da in kana so ka raba gari da wane sai ka ce la ashrabu lahul ma'a min al'atash ba zan sha ko ruwansa ba duk kishin ruwana ba zan sha ruwansa ba amma ba ruwan da yake nufi ba yana nufi ba zan sake karɓan komi nasa ba tunda mafi girman abin da mutum zai baka a duniya shine ya baka mai ruwa sai ce to ko ruwansa ba zan sha ba to mutum in ya faɗi wannan to abin da yake nufi shine ba zai sake karɓan komi daga gare shi ba sai in ruwa kadai ba to wannan shine za a ɗauka rantsuwar ba zai zai ce mana ai ruwan an yi nake nufi ba tunda an sani a urfin in ka faɗi wannan kana nufin komi ne nasa ba za ka karɓa ba to yana karɓan wani abu daban ya karya rantsuwar wa in halafa la yalbasu tauban min ghazliha yuridu qat'a minnatiha faba'ahu wa tafa'a bi thamanihi hanatha haka kuma in mutum ya rantse yace wallahi ba zan sa tufar sakarta ba yana nufi wato ba zai karbi komi daga gare ta ba faba'ahu sai ya karbi sakarta ta tufafin sai ya sayar sai ya ci kudin amma bai karbi tufafin ya yi amfani da shi ba hanasa shi ma zai zama ya karya rantsuwarsa ana fahimta shi ma ana amfani da shi abin nan a cikin zance mutum ya ce ba zan yi amfani da sakarta ba yana nufi ba zai karbi ba zai yi amfani da komi da ya zo daga gare ta ba to shi kuma sai ya karbi sakar sai bai ci sakar ba sai ya ci kudin sakar kaga ya zagaya kenan to nan ma ba za a karba ba ya kare rantsuwar sai ya yi kafara ana fahimtar magana wa in halafa la yaktabiyannahu haqqahu gadan idan mutum ya rantse ce gobe zan biya shi haƙƙinsa gobe na rantse da Allah sai na biya shi haƙƙinsa gobe yuridu Allah ya tajawazahu yana nufin cewa ba zai wuce gobe bane a ransa faqadahu al-yawma amma sai ya amma sai shi kuma sai ya biya a yau lam yahnas wannan ba za a ce ya kare rantsuwa ba ana fahimta yace wallahi zan biya zan biya ka kudin ka gobe daga baya sai samu kudin sai ya biya yau ha don an ce haka zai zama kayi laifi ne ka je jibi shine kayi laifi ya ce gobe an yana nufi ba zai wuce bane ba wai yana nufi dole sai an kai gobe ba don haka in ya biya yau ma ba ka fara a kansa ana fahimtar maganar wa in halafa la yabi'u thawbahu illa bi mi'a idan mutum ya rantse cewa ba zai sai da tufafinsa ba sai dai ɗari sai ka biya ɗari kafin in sayar fa ba'ahu bi aksara minha sai mutum ya sayar sama da ɗari lam yahnas wannan ma ba zai zama ya karya rantsuwarsa ba ana fahimta ya ce ba zan sayar ba sai ɗari yana nufi ɗari shine mafi karanci amma bai ce in ya wuce ɗari ba zai sayar ba to sai zai sayar ɗari da hamsin sai ya karya rantsuwarsa bai karya ba amma inda zai sayar casa'in da tara fa ya karya ana ganewa kenan kowace magana ana duba ma'anar maganar ne ba kawai zallan zancen ba duk misalan da malam yake kawowa yana kawowa ne don mu fahimci cewa ma'anar da maganar take daukawa ita ke sawa a yi kafara ko kar a yi ba wai zallan zancen da ka faɗa ko lafazin da ka yi amfani da shi ba wa in halafa la yatazawwajanna ala imra'atihi idan mutum ya rantse sai yayi wa matarsa kishiya yuridu ghayzaha abin da yake nufi a ransa shine sai ya ba ta haushi ta yi kaza ta je unguwa ta je waye sai ce wallahi sai na wallahi sai na miki kishiya yana nufi don ya bata mata rai lam ya barra illa bi illa bi tazawuji illa bi tazawujin yaghizuha bihi to wannan rantsuwar ba zai kubutar da ita ba sai ya auri wanda in ya aura matar za ta ji haushi amma inda zai auri wanda ba za ta ji haushi ba ana fahimta kamar ita matar tana da wata daraja sai ce wallahi sai ya mata kisha yana nufin sai ya bata mata rai sai je auro yar kasa da ita wadanda ta gina ce wannan ka aikin banza ne ma ko ita ko ita budurwa ce sai je auro tsohuwa ta ce wannan wannan wannan aikin banza kai amma sai je auro wanda ta fita kaga wannan zai bata mata rai ko je auro mata kawarta cin amana kenan to in ya ci amanar ta ya yi daidai wa in halafa la yadriban naha in ya rantse cewa sai ya dake ta yuridu ta'limaha yana nufi ya dake ta sai ta ji zafi a jikinta lam yabarra illa bi darbin yu'limuha to ba zai kubutar da rantsuwarsa ba sai ya dake ta ta ji zafi amma dan ya zo ya ce wallahi sai na dake ta amma yana nufi a ransa sai ta ji zafi ne sai dan dauki igiyar riga sai dan yi mata haka sai ce ko ya dan yi mata fat haka sai ce ai ya dake ta in dai abin da yake nufi sai ta ji zafi ne to sai ya kawo tsumagiya ko ya je sai dori na ya tsala mata sai ta ji zafi ba mu muna ce yayi bane yawwa wannan karatun ba abin da yake nufi kenan ba wa in halafa la yadribannaha ashrata aswaq idan ya rantse cewa sai ya dake ta bulala goma fa jama'a ha sai nemo bulalun goma sai hada su a wuri guda fa daraba ha darbatan sai mata duka daya ba goma sun same ka ba lam ya barra a wannan bai gama bai cika rantsuwarsa ba don ya ce zan miki bulala goma dala duk wanda ya ji bulala goma ya san me za a yi kaga ba za a tara bulala goma ne a daki daya ba don ka sai ya dake ta daya ya sake na biyu ya sake na uku sai ya cika gomansa ana fahimta ko to sai mala ya ce fa in uddimatin niyyatu idan aka rasa niyya raja ila sababil yamini sai a koma kan me ya jawo rantsuwar to daga nan zuwa ƙarshe za mu bar shi sai darasin gaba saboda dole lokaci ya cika kuma dama abinda muke bukata shine mu ji misalai akan yadda niyya ke iya canza hukunci cewa za ka yi kafara ko ba za ka yi ba yanzu abinda za mu je darasi na gaba ku rike shine inda babu niyya a ciki mun gama da babin yadda niyya ke iya sa a gane tabbatar maka da kafara ko ba za a tabbatar ba yanzu za mu je inda niyya ba za ta yi aiki ba sai dai a yi la'akari da urfi ko a yi la'akari da yakin maganarka ko kuma a yi la'akari da wani dalilin da da shi ne za a yanke hukunci wanda wannan kuma zai zo a darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh